أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwana mata ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta yan aljanna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a safiyar yau lahadi 16 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wanda shine daidai da 16 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke unguwar gadon kaya a cikin garin Kano domin ci gaba da wannan majalisi da yake wannan wata a cikin sura mai albarka suratul kahf wanda yau shine zama na goma sha ɗaya a cikin wannan sura jiya idan ba a manta mun kwana aya ta 26 fadin Allah madaukakin sarki qul illahu a'lam bima labithu lahu ghaibu as-samawati wal ard absir bihi wa asma' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada muna tsaka da gab da tikewa ga ayar karshen ayar lokaci ya cin mamu don haka saboda cikon bashin bayanan da suka rage malama za a karanto mana ayar domin mu karkare su da kuma shiga zuwa aya ta gaba insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yake cewa qulillahu a'lamu bima labisu ay qul ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace da su Allah madaukakin sarki shi mafi sani akan tsawon lokacin da waɗannan matasa suka ɗauka a cikin kogo ko kuma a fassarar waɗanda suka ce Allah maɗaukakin sarki shine mafi sanin lokacin da waɗannan matasa za su ɗauka a cikin wannan kogo har zuwa tashin alkiyama ma'ana daga ƙarewar rayuwarsu ta mutuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddare su da ita bayan wannan farkowa daga bacci Allah shine mafi sanin lokacin da za su ɗauka lahu ghaibus samawati wal ard Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai yake da cikakken sani na gaibu abin da yake yana aukuwa ko ya samu a sammai da kuma ƙasa baki ɗaya lallai babu wanda yake ya san wannan abu ta fuskar ƙididdiga ta fuskar adadi ta fuskar kowa ne cikakken sani yana a Allah maɗaukakin sarki yi mamakin jinsa domin ji da gani wanda ba ni da irinsa ji ne da gani wanda babu wani abu da kana kuke fakuwa daga gare sa inna shay'un fil ardi wala sama babu wani abu da yake buya ko yake rafkana ko yake fakuwa daga ganin Allah madaukakin sarki ko jinsa a sararin sama ko kuma a ban ƙasa ne malahum min dunihi min wali Allah maɗaukakin sarki ya ce ba su da wani majibincin lamari wanda yake koma bayan Allah maɗaukakin sarki duk wani abu wanda suka riƙa to yana biyo bayan irin jibintar da Allah maɗaukakin sarki yake mawa bawan sani domin jibintar Allah maɗaukakin sarki cikakkiyar jibinta ce wadda take kunshe da cikakken ikon da yake lazumta wa bawa ya ba da cikakkiyar bauta da biyayya tsayin da duk wata jibinta ta wani wanda yake koma bayan Allah tana da iya wani ɗan ɓangare da ta ƙaita da shi da haka Allah maɗaukakin sarki shi ne majibincin lamarin bayi domin shi ne ya ƙagi halittarsu ya samar da su daga babu ya halicce su ya sanya su a bigiran da ya ga dama ya ajiye wannan a wannan gari ya ajiye wancan a wancan gari ya sanya wannan a wannan dangi ya sanya wancan ya ji wancan yare ya sanya wannan ya zamanto baya jin yaren da dan uwansa yake ji wannan duka bisa ganin damar Allah madaukakin sarki ne ya kaddara musu abin da yake aukuwa na cikin rayuwarsu ko da gidan ku daya garin ku daya inda aka tarbiyance ku daya amma sai wannan ya zamanto shiryayye wannan ya zamanto akasin haka saboda ganin damar Allah madaukakin sarki ko da gidan ku daya ko da sana'ar ku daya ko da wurin neman ku daya sai Allah ya sanya wannan ya zamanto mai arziki wannan ya zamanto bai samu ba ko da ajin ku daya makarantar ku daya wurin ɗaukar karatun ku ɗaya sai wannan ya tara ilimi wannan bai tara ba saboda ne haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sanya kowa a bigiran da yake ganin ya ga dama kuma ya dace da shi saboda hikima tasa da ya bar mawa kansa sani da haka gabaki ɗayan halitta ba su da wani majibincin lamari sai Allah madaukakin sarki shi yake jujjuya dare ya jujjuya rana ya saukar da ruwan sama ya saukar da ibtila'i ya shafi muminai ya shafi wanda ba muminai ba cikin ganin damansa kuma kowa ya kasance ya samu abin da Allah yake nufi na hikimarsa a cikin wannan jujjuya al'amura wani wannan sai ya zamanto mai ni'ima da zai ba Allah madaukakin sarki da ita ya samu rabauta wani sai wannan ya zamanto mishi dalilin da zai samu zamiya ya kafircewa Allah madaukakin sarki amma dai a ƙarshe gabaki ɗaya duniyar gabaki ɗaya abin da yake ya samu na halitta Allah madaukakin sarki shine yake jujjuya sa shine ya samar da shi shine yake kaddara shi shine yake hukunta shi dan haka ba su da wani majibincin lamari in an ce ba su da wasu malaman suka ce ana nufin gabaki ɗaya halitta duk abin da aka halitta to bai da wani majibincin lamari wanda yake koma bayan Allah madaukakin sarki da aka wannan alwilaya al'amma kenan ta Allah madaukakin sarki sannan alwilaya al-khassa muminai ba su da wani majibincin lamari sai Allah da haka a nan wanda suka ɗauki wannan ma'anar ta wannan fuskar sai suka ce su waɗannan matasa ma'abuta kogo ba su da wani majibincin lamari sai Allah maɗaukakin sarki qulillahu a'lamu bima labisu Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani na lokacin da suka ɗauka a wannan kogo domin yana da cikakken sani na gaibin abin da yake sama da abin da yake ƙasa don haka abusir bihi wa asmi yi mamakin jin Allah madaukakin sarki yi mamakin ganinsa malamin min dunihi min wali lokacin da suka kasance a cikin wannan kogo ba su da wani majibinci da yake kula da lamuran su koma bayan Allah madaukakin sarki a bisa wannan ma'anar sai zamanto duk wannan ni'imtuwa da suka yi a cikin kogon nan da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai same su na abin da ba zai cutar da su ba na ɗabi'a ya hana ya hana ɗabi'ar ta zamanto ta musu illa a cikin su cikin abin da inda dan adam zai kasance a kan shi na tsawon lokaci a rayuwar yau da gobe da ni'imar Allah ba zai cutu kwanciyar su guri daya tsawon wannan lokaci za ta iya cutar da su barin inda Allah madaukakin sarki ya bar mutane su iya isa zuwa gare su za a iya cutar da su barin sautin da watakila zai iya taba kunnuwansu ko ya zamanto hayaniya tana shiga kunnuwansu za ta iya cutar da su amma duk Allah madaukakin sarki sai ya kare musu wannan saboda wilayatul khassa ya ba su wata jibinta ta musamman saboda muminai ne sun yi imani da shi a irin wannan tsaka da yanayin da suke ciki sai Allah maɗaukakin sarki ya jibinci lamarinsu ya ba su kariya ta musamman irin kariyar da yake ba ma bayan sa muminai don haka malamin mihimmin wali ba su da wancin wanda yake koma bayan Allah shi ne ya ni'imtar da su a tsawon wannan lokacin da Allah shi kaɗai ya bar mawa kansa sani ko shi ne mafi sanin hakikanin lokacin da suka kasance a ciki a wannan kogo wala yushriku fi hukmihi ahada Allah madaukakin sarki ya ce kada wani ya zamanto ya haɗa Allah maɗaukakin sarki a cikin hukuntawarsa ya gwama shi da wani ya yi masa shirka cikin abin da yake shi ne kaɗai ya cancanta da ya kasance a kai wannan kalma ta wala yushrik malamai na karatun alkur'ani suna da fuska biyu da suke karanta wannan kalma kuma kowace tana da ƙarin ma'ana da za a iya samu da ta bambanta da 'yar uwarta na farko ana karanta ta wala tushrik wala tushrik tawun din an mata raf'a ne sannan kuma ra'un din ta zamanto an yi mata kasra wala tushrik bi ibadati fi hukmihi ahada afwan wala tushrik fi hukmihi ahada kai kada haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani cikin abin da yake hukuncin Allah maɗaukakin sar- sarki ne hukunci na abin da ya shafi imani da shi Allah ya hukunta maka kai imani da shi ya hukunta maka ka tsantsanta shi a cikin bauta ya hukunta maka kai amfani da kundin da ya aiko da shi ga manzanninsa wanda mu yanzu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shine kundinmu da haka mu riko da wannan hanya tsantsa kada mu hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin abin da yake shi kadai ne ya cancanta da shi sa'idin da wajen na biyu suka ce wala yushrik ma'ana Allah madaukakin sarki yana ba da labari ne a nan gurin annahu nafa an ayi ahadin fi khalqihi israkahu fi hukmihi wa qada'ihi cewa Allah madaukakin sarki yana yin yanzu a nan yana kore cewa kada in daga cikin ah, halittunsa ko cikin bayinsa ya kasance ya hada shi da wani ya gwama shi da wani cikin itikadin da za ka yi na cewa akwai wani mai hukuntawa ko akwai wani mai kaddarawa ko ma bayan Allah madaukakin sarki fa huwa al-mutafarrid wahdahu bil hukmi wal bayn al-ibad Allah madaukakin sarki ya kaita shi ɗaya ne tilo wanda yake da dama ta yin hukunci akan da yake ya shafi tsakanin bayinsa da haka ana karanta ta da wala tushrik sannan ana karanta ta wala yushriku ta farko kar ka hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta ana yi maka umarni nan kuma baya tarayya da wani a hukuncinsa ana baka labari cewa Allah madaukakin sarki da dai bai taɓa tarayya da wani cikin da ke hukuntawarsa bane ba الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يجي أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر ba tana nufin cewa lallai Allah bakin sarki shine ke da halitta kuma dukkan al'amari gare sa yake komawa kuma daga gare sa yake allazi la mu'aqqiba li hukmihi hukunta abu to babu abin da yake bi bayan hukuncinsa wani ba zai zo ya ce kai wannan hukuncin bai yi ba wani ba zai zo ya ce wannan hukuncin bai dace da wannan lokaci ba wani ba zai ce to shikenan ganin dama ta ne Allah ya ce a zartar ma da hukunci kaza barin sassauta maka ba la mu'aqqiba li hukmihi wani ba zai ce wannan kaddarar da aka yi wancan ta barin canja mata labarin rayuwar ta ce kaza la mu'aqqiba li hukmihi wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmihi ما يجي وليس له ولي ولا نصير ولا شريك ولا مشير تعالى وتقدس Allah madaukakin sarki ba yi da waziri wanda zai dinga taimaka mishi a ayyukansa in fali sun yawa a gabanka ka ce in go mataimaki na rage min in wasu matsalolin sun taso ka ce wannan na jingina wa na shi zai dinga kula da shi Allah madaukakin sarki bai da wannan wala nasirun ba yi da mai taimakonsa wala sharikun bi da wani a cikin ayyukansa ba ta fuskar yanda watakila sun raba ayyukan ne a tsakanin su kai kula da kaza ni in kula da kaza ko bari in zo in taimaka maka akan kaza duk babu wannan wala mushi Allah madaukakin sarki bai da abokin shawara yanda ya ga dama haka yake hukuntawa subhanallah subhanallah Allah musta'an wala mushi Allah madaukakin sarki ba yi da abokin shawara duk abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta ko ya zartar to ganin daman sa ne ba tare da wai wani ya ba da shawara ko ya ce ga yanda za a yi ba ko sai ya ce yaya kake gani irin shawarar da masu mulki za su yi ya kake ganin zan yi akan kaza ka ga abu kaza ya taso min wani mataki ya kamata in dauka Allah madaukakin sarki ba yi da wannan ta'ala wa taqaddas Allah madaukakin sarki ya daukaka kuma ya tsarkaka da haka wannan shi ne da malam ya kawo akan wala yushrik fi hukmihi ahada Allah madaukakin sarki bai yi tarayya da wani a hukuntawarsa ba kamar yadda kai ya kai dan adam kada ka haɗa Allah madaukakin sarki da wani a cikin yake hukuntawarsa ne umarninsa ne da ya yi maka inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب وفصل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين hukuntawa ga baki ɗaya ta Allah madaukakin sarki ce shi yasa duk wanda ya yarda da yin Allah ya sakankance a yin Allah ya aminta to ya huta domin komai a ƙarshe yana da samun tasgab yana iya samun matsala yana iya samun gazawa ana iya samun kuskure amma hukuncin Allah madaukakin sarki babu wannan a cikinsa komai zai iya ƙarewa kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un komai zai bushe a ƙarshe komai mai ƙarewa ne komai mai halakewa ne ya zamo yau an waye gari babu shi sai ikon Allah da haka ashe duk wanda ya yarda da cewa ikon Allah madaukakin sarki shine yake shiga cikin rayuwar mu kai shi ne rayuwar ma gaba ɗaya da kai komanmu to zai samu sauƙi a cikin al'amura da dama kuma ko a yau da gobanmu ta kasancewa abin da ya shafi addini ta kasancewar abubuwan da suka shafi gudanar da rayuwar mu ta Allah madaukakin sarki mu mai da shi zuwa ga hukuntawarsa wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani akai ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki domin a wannan ne mafita take a wannan ne za a samu abin da yake za a ce ala tambarka domin shi ya samar da mu shi ya shar'anta ya hukunta kuma bin hukunta wata sa ita ce za ta haifar mana da ɗami ido yan uwa masu albarka a daidai wannan aya yake kasancewa wannan tarihi da Allah maɗaukakin sarki ya bamu na waɗannan matasa ya tike a nan gurin Allah ya ɗauko mana tiryan tiryan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko yin na bayanan abin da ya shafi waɗannan matasa da yadda muhimman al'amuran da ya kamata mu sani a kansu an gaya mana kuma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tarbiyyantar da mu a cewa duk abin da yake a cikin alkur'ani mai girma baya zuwa haka nan wai don a ji labari shafa labari shi a zuwa a tashi yana da darussan da Allah maɗaukakin sarki yake isarwa a ciki ana da wa'azantarwa da ake so adam ka wa'azantu da ita ana da sakamakon da ake so ka fita da shi sakamakon wannan abin da alƙur'ani isa idan ba a samu da muka fara surar da farko muna tafiya da darussa amma inda muka zo wani tafiya da darussa mu sai muka mai da hankali ga cokan kaɗai kan menene ma'anar menene abin da malamai suka ce da haka yanzu tun da farin Allah ko sarki wa idan da zartu wa ma ya'budu afa'u yantaki har zuwa nan wani aiki aka da zan yi kokarin rayuwa mana kaɗan daga cikin fa'idodin da za mu iya fuskanta ko za mu iya fita da su a cikin wannan ayi a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idza tazkuruhum wa ma ya'budun Allah wu ila al-kahfi wannan za mu samu fa'ida ta cewa lokacin yana tsakiyar waɗanda suke rushe kai da ba sa bauta Allah madaukakin sarki kuma ba yi da dama cikakkiya shi ta yin tasa bautar ba yi da cikakkiyar dama da zai yi dinin sa inda Allah madaukakin sarki ya faɗa masa to Allah madaukakin da za wannan environment din wannan al'ummar wannan dangi wannan garin wannan wurin domin ka tsira da addini sai dai matsala da malamai suke magana a kai shine ba kowane ɗan abu bane ke ba da damar ƙaunacewa ƙaunacewa tana kuma bayan tabbatarwa matakai da ya kamata a ce mutum ya lura da su ba wai zallan bambanci samun yanci na yin addini sannan kuma da barazana da fitinar da kai take tunkaro waɗannan matasa fitinar da suka gani ne ta tunkaro su na za a iya yaƙar su a kan abin da ya shafi addinin su da haka sai suka ga ƙaurace mawa wannan al'umma shi ne ya fi saboda tsiratar da addinin su shi ne suka aikata wannan abin su ba cikin fa'ida a daidai wannan gaba cewa Allah madaukakin sarki yana jin kan bayansa yana tausaya amma ba waɗanda suka yi imani da shi suna da wani nufi da yake yi wani tausasawa da yake musu wanda yake taka ta musamman ya lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa Allah sai shi da lamarinku ya biyar maka ya tsara maka ya shiryar da kai ya zagar da kai akan hanyar da yake za ka zama ku maka mafita saboda ka yi imani da shi da haka wannan kamar yadda na faɗa da su alwilaya alkhassa kenan da Allah madaukakin sarki yake yi mawa bayansa waɗanda suka kasance sun yi imani da shi yanshur lakum min rahmatihi sun kyautata wa Allah madaukakin sarki zato sannan suka yi addu'a rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashad sai ya zamanto tun farko sun kyautata wa Allah zato sun tashi sun yi aiki sun yi riko da sababi sun roƙa daga gurin Allah maɗaukakin sarki sun barranta daga duk wani da ba tasu sai Allah maɗaukakin sarki ya sakanta musu da wannan kyakkyawan zaton da suka mai da kan kina so ki ga da rayuwa ki kyautata wa Allah maɗaukakin sarki da zo ki tashi ki aikin da yake ya dace ki roƙi tallafi da agaji da wajen Allah maɗaukakin sarki Allah baya tozarta kyakkyawan zaton da bawansa wanda ya imani da shi yake masa ana inda wanne abdi bi kamar yadda ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ala lisan rabbihi fil hadith al qudsi Allah ya ce ina kasancewa ga zaton da bawa na yake mu in kin yi zaton da kyau kin yi riko da sababi kin nemi agaji to Allah madaukakin sarki zai datar da ke da kan abin da yake na daidai man yahdillahu fa huwa al-muhtad wanda Allah madaukakin sarki ya shirye shine shiryayye ashe naka shine isarwa naka shine karantarwa naka shine wa'azantarwa naka shine nuni da jan hankali da kwadai amma shiriyar ba a hannunka take ba inda wani yana da damar da zai zaɓi wanda za su shirye su shiryu don Allah wanda ya kai ce zaɓi waɗanda kake so su shiryu amma da ke shi na kala ta bi man ahbab wala ba haɗi man yashi kai kan ba ka shirya da wanda ka so Allah ke shirya da wanda ya dama a shirya da ta ce kai a matsayin ka na dan adam musulmi sanda Allah ya kace sarki ya baka shiriya kada ka rubu kada ki ji girman kai kada ki ji cewa ke ta musamman ce ke kaza ke kaza domin wannan ba aiki ne ba ce ba ba ce ba gaskiya ba sannan kai ki raina waɗanda ba su yi ba wanda wanda suke kan kuskure wanda suke kan sabon Allah nema musu shiriya ki kuma taimake su akan wannan hanya din domin su ma kaddarar zaɓin su ce ganin damar Allah madaukakin sarki duk da Allah madaukakin sarki ya ba ma wa kowane dan adam hankali da basirar da zai zaɓi tafarkin da zai bi wa hadainahun najidai amma kaddarawar ta asali tana gurma tana gurin Allah madaukakin sarki da aka kare ki zo kina kushe su ko kina zargin ta ko kina aikata ta ko kina ya saboda ta da kasancewa a sabon Allah kada ki haka domin mutum ya kasance a irin wannan to kuma ana ji masa tsoron ya fada halaka saboda shiriyar gaba ki dai a hannun Allah madaukakin sarki take kamar yadda jin cewa Allah madaukakin sarki shi ne shiryarwa baya nuna cewa sai kuma ka zuba ido ba da gudunmuwa gurin kokarin kawo jihara na'am shine mai shiryarwa amma kuma sai ya aiko manzanni kuma ya gadar musu da magadansu malamai magada annabawa ko waɗanda suke isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki a ce dan Allah maɗaukakin sarki shiryar tasa ce shine yake shiryar da wanda ya ga dama wannan ba yana kuma shi kenan ba za a ƙoƙarin wayar da kan mutane ko a nuna musu daidai wanda za su yi riko da shi ba Allah sarki yana samar da sabubba na ban mamaki yana shirya al'amura waɗanda suke masu sanya mamaki a zukata wanda a wasu lokutan sukan saba da abin da ya gadar na yau da gobe na ɗabi'ar tafiyar rayuwa lokacin da ya so ya shirya ma wani bawansa mumini wata hanya da zai kawo masa mafita dubiyar da Allah maɗaukakin sarki وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه يمين لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا جبين دايتشي وتحسبهم أيقاظا وهم نقود فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدلا دو وأنن هنيوين الله مدوكتين سركي يا سامد دسو سبو ديني يا أم أشياء الله مدوكتين سركي يا شيء ولا لبن ga wani shiri wanda ya gare sa kawai al'amarin yana tafiya a kan tiriyan tiriyan in Allah ya kudura cewa wani shiri da yake da shi akan wannan bawan sai ka ga Allah ya tafiya shi akan wani tabarki rayuwarsa cike take da abubuwa na ban mamaki cike take da sauƙaƙawa cike take kuma da jarabawar da za a samar domin ya gogar da shi zuwa ga abin da ake an shirya masa a nan gaba da in Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara aukuwar wani al'amari da zai zo nan gaba to yana shirya mawa sabubba waɗanda yake cikin ganin damar domin tabbatuwar wannan al'amari nasa da haka ashe sai ki roƙa Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin ki domin in ya shiga lamarin ki to zai shirya miki abin da baki yi zato ba zaton ma bai taba yin zaton sa sai Allah ya kaddara wani abu na ban mamaki wanda za a zo ana cewa kai dibi da wancan Allah madaukakin sarki da mafita akan abu kaza akan abu kaza akan abu kaza saboda ne saboda Allah sarki ya yi wani abin ya fi karfin da ba ta inda za ta mai ce ya aka yi ita ma kanta ba za ta yi ce miki da yadda aka yi saboda Allah sarki ya jibinci lamarinta Allah madaukakin sarki ce wa kazalika ba'athnahum yatasaalu bainahum qala qa'ilun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm malamai suka ce a cikin wannan akwai kwadaitarwa akan abin da yake na neman ilimi kamar adda Abdurrahman Sa'di rahmatullahi alaihi yake fada a karkashin wannan ayar yace da suka tashi basu zauna cikin jahilci ba sai suka nemi san lokaci dan ashe kullun so ake mutum yayi kokarin sani ya ƙara jarin abin da yake da shi a taskar sani ba a so ka zauna cikin duhun kai kamar yadda a cikin wannan ne akwai koyar da mu wanda wanda yake na mayar da al'amura ga Allah cikin abin da mutum bai gane menene abin da yake ciki ba ko ne la qalu rabbukum a'lamu bima labithum ubangiji ku shine mafi sani akan lokacin da kuka dauka nan lokacin da aka bai da abin da bai sani ba lokacin da ba shi da sani cikakke akan al'amari jingina sanin ga Allah madaukakin sarki kada ki zake ki ce lallai sai kin gano a daidai wannan lokacin da tunanin ki kadai a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuhum azka ta'am bi rizqin min wanda wannan su kun yi magana a kansa malamai suka ce ashe ruko da guzuri akan wani abu da ka sa a gaba yana daga cikin sunna ko yana daga cikin abin da ya kamata a ce duk wanda yake lokacin sarki akan tafarki na kwarai yayi ruko da shi ba wanda yake ka zauna baka komai ba wanda yake kana labarin samu ba ka da wani abu ko mi kankantar da za ka yi riko da shi gurin ci gaba da wannan abun gaba ko yaushe a cikin guziri fa inna khairar zaba kasance masu yin guziri a kan lamuranku a kan rayuwarku a kan burace ku kuke so ku cika na alkhairi ya zama kuna da guziri a domin dubiyar waɗannan matasa da suka tafi ko bukatun rayuwarsu da shi tafi haka ne ya tarattaf wala yushirar na bikum ahada a cikin wannan akwai kwadaitarwa akan mutum riko da sababi da dabara ta kokarin ba ma wa kansa kariya ya yi riko da abin da yake sunan shi sirri sunan shi rike abin da lokacin bayyanar da shi domin wasu ya tarattaf wala yushirar na bikum ahada ya yi san ta kada ya bar dalilin da za a iya gano ga inda idan kana kan gaskiya ba za ka ce kawai lokaci guda za ka tara abubuwa gaba gaɗi ba ka tafi a kansu ana buƙatar mutum ya zama to mai strategy ana buƙatar mutum ya zama to mai tsari kamar yadda fabatu ahadakum biwariqikum malamai sun yi magana akai cewa wannan tana daga cikin ayoyin da suke nuna afdal wa ala wan tura wakilci tura a wani ya wakilce ka akan wani al'amari da kai za ka iya ka je kai amma shi in zai yi wannan abin sakamakon ko yin sa shi kadai ya wadatar ko kuma a da ba za ka ba za ka iya tura shi domin gashi dukkan su sun zauna sun su nawa sun su shida sai suka tura wannan guda daya da zai biye musu wannan abin da wataƙila ya za su tashi a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki innahum in yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan ba ma su kariya ba ma wa aqidar su kariya da kuma tsoron da suke yi na kar a ci galaba akan su su koma abin da yake na kafirci to sai malamai su ce ai annan sun yadda ko ishara a cikin wannan ta cewa rusasa su za a yi su koma wannan addini din shine har suke guje ma wa kansu tsoron kada a yi musu haka to amma me yasa suka ce walan tuflihu idan abada ba za ku rabauta ba har abada bayan Allah madaukakin sarki a can ya ce mana wal illa man mutmainnin bil iman sifo da aka kusa su a ranar zuciya su tana cike da imani wannan yana nuna ayoyin nan sun ci karo da juna kenan sai suka ce a'a abin da suke nufi shine tabbas wanda aka tursasa shi a irin yanayin da ba yi da wata mafuta sai haka din duk da abin da aka so shi ne ci gaba da dogewa a daidai wannan gaba abin da yake kai amma sai aka azabtar da shi aka matsa mishi aka cuta mishi aka nuna tsakanin mutuwa cikin wulakanci da azabtarwa ko kuma yanzu furta kalma wadda take nuna kafirci irin yadda ya faru da musulmai a farkon sha'ani a cikin garin makka to a irin wannan yanayin illa man ukriha ko da mutum ya kalma wadda a zuciyarsa ba haka yake mutum sarki ba zai kamata da nufinta amma abin ne wannan su abin da suke jiye mawa kansu tsoro shi ne ya zamanto sun fada wannan tarko din kuma an ci galaba a kansu su ci gaba da kasancewa a kan wannan bata din to sai ya zamanto in sun ci gaba da kasancewa to babu rabauta kenan wannan sai ya nuna maka tsantsar yadda suke jiye mawa imanin su tsoro kar su fada halaka ashe in kina kan daidai karki dauka ruwa ta sha har kullun rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma thabbit qulubana ala dinik allahumma thabbit qulubana ala ta'atik kada ki ji kin rubu kada ki ji kin dauka cewa wai shikenan idan kin riga da kina kan daidai shikenan ruwa ta sha babu wani abu da zaki na roƙa ma ki tabbata a kan shiriya wannan kuskure ne domin waɗannan matasa duk da irin wannan sadaukarwa da suka yi duk da irin wannan abu da suka yi amma ba su kushe ba suna biye ma wa kansu tsoro kuma wannan shine halin mumini kada ka abintu daga abin da Allah madaukakin sarki zai iya jefo maka a koyaushe ne ya ci sa sai ka roƙe shi ya tabbatar da kai akan daidai ya ba ka kwanan gwiwa ya ci gaba da karfafarka ya karɓi rayuwarka har zuwa ƙarshe akan wannan abu da ya shige da kai a ƙarshen ƙarshe inna Allah yudafi wa anil aman Allah ya kuma sarki yana ba da kariya ga bayin sa waɗanda suke sun yi imani da shi sun yi riko da sababi sun tsantsanta ibadar su ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ya ba ma wa waɗannan matasa kariya Allah madaukakin sarki yana samar da ayoyi waɗanda suke idan ya banzar da su a ban ƙasa waɗanda suka yi imani za su ƙara samun nutsuwa za su ƙara samun ƙwanƙamewa da kan abin da yake hukuncin Allah madaukakin sarki amma wanda bai da shiriya sai ka gani bai faɗa ku ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke faɗa a cikin sunan in ya saukar da su sabu ka wani kaso na alkur'ani ya sauka sai munafukai su dinga cewa ayyukum zadat hadihi imana kai wai imanin ka ya tsarda wannan kari ayar da ka ta samu nutsuwa tuhuma ma suke izgili suke yi dalika amma ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun su waɗanda suka yi imani duk sanda suka ji wani abu da basu sani ba na ayoyin Allah na hukunce hukuncensa duk lokacin da suka ji bayani akan sakon Allah madaukakin sarki zukatansu suna ƙara samun nutsuwa suna ƙara samun rukunkume hanyar da suke kai imanin su yana ƙara ashe ya zan yi in gane imanina yana ƙara samun yankura a cikin zuciya ya zan yi gane abin da nake karantawa na ayoyin alƙur'ani yana tasiri a kai na shi ne in ji ina imanina yake da kafin in ji wannan abin da kuma bayan na ji shi da aka ashe babban darasin shi ne ya zama mutum ya ji ya faɗa ku ya kuma sanya wannan a cikin zuciyarsa har ya zamanto dalili ne da zai mai da jiyan shi ya zamanto ta zamo ƙasa yau domin yau ɗin ta ƙaru imani ya ƙara haɓaka saboda ka ƙara samun hujja akan abin da yake da daidai kusan wannan shine kulasa a takaice abin da yake za mu iya fita da shi da darussa manya-manya a cikin wannan kisa kamar yadda kuma tun farko da mun faɗa wannan ita ce kissa farko kuma take kunshe da jarabawa wadda take fitina akan imani mece ce jarabawar a yi ƙoƙarin shiga kai na gaskiya a yi ƙoƙarin hana ka abin da yake ka yarda da shi na hanya na tafarki madaidaici da zaka bauta wa cikin sarki mece ce mafitar komawa da mai da al'amari ta hanyar riko da sababi menene sakamakon Allah maɗaukakin sarki zai kawo maka mafita zai shiga lamarin ka tun a nan duniya kuma kana da kyakkyawan ko a gurinsa a ranar gobe kiyama domin hukunta wasta ita ce kat da abin da ya hukunta lallai shi ne zai auku da abin da ya alkawari zai zai samar da shi lallai zai samar da shi da abin da ya alkawari zai sakamako da shi lallai zai yi wannan sakamako da shi don haka shi ne waliyinku ya ku muminai shi ne majibincin lamarin ku wanda zai muku kyakkyawan sakamako kuma zai muku jibinta wanda take taku ta musamman gare ku sakamakon imanin da kuka yi da Allah mu kake sai wannan kissa insha Allah ta'ala malama mu ji ayoyi na gaba
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani ko magana ga manzo sallallahu alaihi wasallam kafin mu akwai abin da hankali na dan dauke akan shi cikin wasu batutuwa masu muhimmanci da suke da alaka da ayoyin da muka fita akan su akan cewa hukunci na Allah madaukakin sarki ne akwai wata mas'ala da malamai suke kawo mai matukar muhimmanci wadda take ta dace da zamanin mu yanzu da irin yanayin da muke ciki al-allama Muhammad al-Amin Shinqiti rahmatullahi alaihi ya yi tambihi akan ta a ƙarƙashin wannan ayoyi din don haka na ga dacewa lallai wala ya shirik fi hukmihi ahada mu kawo wannan bayanin saboda zai shiga cikin rayuwar mu ka'in da na'in malam yace ilam annahu yajibu at-tafsil bayna an-nizam al-wad'i alladhi yaqtadi tahkimuhu al-kufr bi khaliq as-samawati wal-ard wa bayna an-nizam alladhi la yaqtadi dhalik lallai ka sani cewa akwai bambanci akwai rarrabewa tsakanin tsari na hukunci wanda yake saman ne rubutacce da wasu mutane suka samar da shi ko ta doka wadda aka samar da ita wadda take an sanya ta ya tsari da ilimin kusur wadda ko amfani da ita ko hukunta ta ko lazumta ta a cikin ko a kan mutane ko a cikin zamantakewarsu yake bayi zuwa zuwa ga kafirci da kuma samar da tsari wanda yake baya kai mutum zuwa ga abin da yake kafirci ma'ana yana so ya rarrabe mana guda biyu wala yushrik fi hukmihi ahada kar ka dauka duk wani hukunci ya shiga ciki duk abin da bai zo a cikin alqur'ani tsantsa ba duk abin da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi tsantsa ba shikenan kawai duk wanda wannan abu yace wa idahu zalik bayanin haka annan nizama qismani malai yake tsari na hukuntawa ko kuma wani tsari da za a samar da al'amuran al'umma nau'i ne guda biyu idariyin wa shar'iyyin tsarin wanda za a tafi da shi a kan tsarin gudanarwa tsarin mulki tsarin yadda za a dinga gudanar da aikace-aikace ko kuma wanda yake na hukuntawa amma idari alladhi yuradu bihi dhabt al-umuri wa itqaniha ala wajhin ghayri mukhalif lish-shar'i fa hadha la mani'a minhu malan yace duk wani tsari wanda za a samar da shi saboda kokarin gudanarwa saboda kokarin tsara al'amuran mulki da tafiyar da shi tsara yadda za a shugabanci jama'a wane shi ne shugaban bangare kaza wane shi zai kula da kaza wane ma'aikatarsa kaza ce wane shi zai kula da kaza malam ya ce in dai ba a yi a ciki abin da yake ya saba mawa dokar shari'a ba to wannan babu laifi idan an yi sa wala mukhalifa fihi min as-sahaba kamar yadda daga cikin sahabbai babu wanda ya saba ma wa irin haka din yace faman ba'dahum har ma waɗanda suke bayan su wa qad amila umar radiyallahu anhu min zalika ashiya'a kathira ma kanat fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam malam yace sayyidina umar radiyallahu an yayi irin wannan tsare-tsare din a cikin abubuwan da lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba na tsarin gudanar da mulki kamar yadda yake a tarihance mun sani lokacin sayyidina Umar wani lokaci ne da duniyar musulunci ta shaida wani ci gaba na musamman saboda abin da aka samu na faɗaɗa daular musulunci saboda abin da aka samu na samar da tsare-tsare waɗanda suke cike da abubuwan da za su sauƙaƙa tafiyar da mulki da kuma abubuwan da za su ƙara taimakawa gurin haɓakuwar shi wannan addini ɗin da kuma abubuwan da shi ma karan kansa shugaba zai zamanto yana da tsari ba ta ci barkata yake tafiya da al'amuransa ba malam yi mana misali ka katbihi asma aljundi fi diwanin li ajli dabti lokacin sayyidina umar radiyallahu anhu ya samar da tsarin rubuta sunayen dakarun yaƙi waɗanda za su dinga fita zuwa ga yaƙi lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mujahidai amma ba a taba hakaito an ce mana akwai wani littafi wanda aka kadaice adadin waɗanda suke fita yaƙi ko aka rubuta sunansu ko aka yi kaza amma an samar da wannan wa ma'rifati man ghaba wa hadar domin a san waye ya zo waye bai tafi kamar wata rijista kenan wane ina wane wane ya zo ya zo an fita da shi wane ina yake bai zo ba to me yasa bai zo ba saboda al'ummar ta fara yawa malam yace bari mu tafi dan gaba yawa misalin da malam ya buga mana ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al zalik saboda sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba wa lam ya'lam bi takhallufi ka'b malik an ghazwati tabuk illa ba'da an wasala tabuk yace inda haka ne malam yana so mana bayani ne na hankali yanzu manzo Allah bai yi wannan rijista a lokacin sa inda ana da irin wannan rijistar da manzon Allah ya gane cewa Ka'ab bin Malik bai bi su ghazwat Tabuk ba amma bai san bai bi su ba sai da har aka isa zuwa zuwa ga Tabuka ashe ba a yin wannan rijista din akan wannan lokacin amma daga baya sayyidina ya zo ya kuma sahabbai sun tafi da wannan din sai ma ne cewa kashtira dara Safwan ibn Umayya wa ja'ali iya sijnan fi Karama sayyidina Umar radiyallahu ya sahabi Safwan bin Umayya ya maishe da wannan gida din ya zamanto afwan ya siya gidan Safwan ya siya gidan Safwan bin Umayya ya mai da gidan ya zamanto kurkuku ne na adana masu laifi a ciki tana akwai kurkuku babu kurkuku to duk wannan misalai malam yana nuna mana ne na cewa wasu abubuwa ne wanda aka kirkiro bisa ganin dacewa da kuma bukata da ake wanda zai sauƙaƙa al'amarki zai sauƙaƙa gudanarwa zai sauƙaƙa isar da waɗanda ake mulka da wanda suke mulkarsu zai sauƙaƙa kawo kokin da fuskantar kowace matsala malam ya ce fa hadha an-naw'u min al-anzimati al-wad'iyyati la ba'sa biha irin wannan tsari wanda za a kirkira a samar da shi babu laifi wala shar'i salih al-amma kai gaba ɗaya ma irin wannan ayyuka ɗin ba sa fita daga ƙa'idan nan mai faɗi ta addini wadda take tabbatar da masalih na al'umma baki ɗaya idan maslaha ta tabbatar an samar da wannan tsari bai saba ma wa shari'a ba za a yi shi ne domin al'umma su ribata su sauƙaƙa musu al'amuran su tabbatar da maslahohin su to babu laifi wa an man nizamu shar'i al-mukhalif malai ce amma duk wani tsari wanda yake zo da shi wanda zai saba ma wa abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta lika samawati wal ard tahkimuhu kufrun bi khaliqis samawati wal ard duk hukuncin da za a zo a samar yanzu wanda zai ci karo da abinda Allah ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallama da shi to kokarin lazumta wa al'umma wannan sanya shi a cikin ayyukan mu yau da gobe to wannan shine yake ka gadar da kafirci ga ma'abotansa kadawa anna tafdila zakari ala al-unsa fil mirasi laysa bi insaf kamar a wayi gari wani ya zo yana da'awar cewa wai tun da aka raba gado aka sanya namiji zai ɗauki kasan mace biyu ita kuma mace za ta ɗauki rabin kasan namiji wannan kan ba adalci ba ne ba menene wannan tsarin ya ci karo da abin da addini ya zo da shi wa annahu ma yalzamu siwa'uhu ma fil miras ka dinga jin cewa dole fa sai an yi daidaito akan wannan ai ta fafutuka ana kokarin wai sai an goge wannan wannan ya ci karo da ne abin da addini ya zo da shi malai ce wa kadawa anna ta'addud az-zawjati zulm kamar wannan da'awar da wasu suke ganin cewa namiji ya auri mace biyu uku hudu wai zanci ne ga su zulmun lil mar'a wanda suke ganin cewa wai saki da za a yi mawa mace zalunci ne gare ta wa annar rajma wal qata wihi ma a'malun wahshiyatun la yasfi nahwi zalik malam yace kamar wanda suke ganin cewa rajim da za a yi jefewa da za a yi mawa mazinaci wanda yake ko kuma yanke hannun wanda ya yi sata da ya saci abin da ya kai haddin da za a yanke kai da ma sauran hukunce-hukunce na addini makamanta haka wasu ayyuka ne waɗanda suke na zalunci wasu ayyuka ne wanda suke na keta haddi na cin mutunci na kaza ma ya ce to duk inda mutum wannan yana kokarin ya kawo doka ne da yake yana cin karo da addini wadda za ta kai shi zuwa ga kafirci Allah ya sa bayanin ya fito fili da haka ma da yake fa tahkimu hada an-naw' min an-nizam fi anfus al-mujtama' وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض irin wannan hukunce-hukunce samar da su a cikin al'umma a lazimta wa al'umma akan kawunansu a yi ƙoƙarin sanya su akan dukiyoyinsu akan abin da ya shafi mutuncinsu akan abin da ya shafi nasabarsu da dangantakarsu da addininsu to ku sani fa wannan kafirci ne ga Allah madaukakin sarki wanda shine mahaliccin sammai da kasai wa tamarrudun anin ala sama'i alladhi wada'ahu man khalaqa al-khalaiqa kullaha بما صالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا ما نيكي wannan duk abubuwan da zaka zo kai din nan kiri-kiri ka zo kana cin karo ne da abin da Allah madaukakin sarki wanda shine ya samar da gabaki ɗaya ma halitta shi ya fi kowa san me maslahar halittar amma kai da wani tunanin ka kasashe ga inda jin wai zaka kawo abin da yake shi ya zama maslaha Allah mu shuraka au shar'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون Allah ne ya ba ku damar ku yi haka, Allah ne ya ba ku lasisin da za ku yi haka ko kuma ƙarya da ƙage da ƙire da ƙazafi kuke so ku yi mawa Allah madaukakin sarki. Wala ta kunu lima tasifu alsinatukum alkadiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada ku zamanto da harsunanku da ayyukanku da damar da kuke da ita ku shiga ku kutsa cikin hukuncen hukuncen Allah madaukakin sarki ku dinga jin cewa za ku ce wannan halal ne wannan haram ne cikin abin da ya dadada a gare ku ba nasi ya tabbatar da washi ba lallai wannan kire ne za ku yi mawa Allah madaukakin sarki to kuma waɗanda suke kira da Allah sarki ba za su taba samun rabauta ba da haka abin da ya na koma da bayan wannan magana saboda ita ce za ta kara fito mana da abin da yake fili wala yushri hukmi ahada kada ka hada Allah madaukakin sarki da wani cikin abin da yake hukuncin sa ne duk abin da ya ci karo da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta ya shar'anta to lallai da wannan domin a cikin bin wannan hanyar akwai hasara akwai tabewa Allah sarki ya kiyashe mu a wannan ayoyi da malama ta karanta mana watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada cewa Allah madaukakin sarki lokacin da ya saukar da alqur'anin sa ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bashi labarin waɗannan matasa kuma ya yi mishi umarni da cewa ya sanar da mutane ga abin da yake matasa ɗin ko wannan labarin waɗannan matasa da yake iriqin illa an tariqin lati yukhbiru biha ibadu babu wani wanda yake da wata hanya ba wani abin halitta wanda yake da hanyar da zai samu wannan labari na gaibu sai ta hanyar wa abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ga keɓantattun bayansa ma'ana annabawansa da manzanni wa kana hadha alquran qad ishtamala ala kathirin min alghuyub Allah madamalan yace cewa lallai wannan alkur'ani ya kunshi na abubuwa waɗanda suke ghaibiyat abubuwan da ku ɗan adam halittar Allah madaukakin sarki ba ku san da shi ba sai cikin ganin damar su sanar da ku amara ta'ala bil iqbali alaihi Allah madaukakin sarki sai muku umarni da cewa ku koma ga baki ɗayan ku kacokan zuwa ga wannan alkur'ani utlu ma uhiya ilayka min alkitab ya kai annabi Muhammad ka yi tilawa na abin da muka saukar maka muka yi maka wahayi da shi na alkur'ani ya kai annabi muhammad ka bibiyi abin da muka saukar maka da shi na alkur'ani domin utlu tana zuwa da ma'anar almutaba'a bibiya sai ya zama tala yatlu tilwan idan aka ce mutaba'a ana nufin bibiya jerantawa wani abun ya biye bayan wani wani ya biye bayan wani almutatabi'atu wanda suka zo a jere abinda ake so bisa wannan ma'ana sai ya zamanto ya kai annabi Muhammad bibiya abin da muka saukar maka da shi na alkur'ani cikin sanin abin da yake ma'anoninsa cikin ƙoƙarin sanya shi cikin aikinka cikin ƙara bunƙasa fahimtarka cikin isar da saƙon nan zuwa ga al'ummarka sa'ilin da utlu tana iya zuwa da ma'ana iqra ma'ana daga alqira'a tala yatlu qira'atan dukka kuma kowanne a kunshi a cikin wannan sako da Allah madaukakin sarki yake isar da shi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam utlu ma uhiya ilayka min alkitab muna maka umarni da cewa ka karanta ka bibiyi abin da muka saukan maka min kitabi rabbik daga littafin nan da yake daga gurin ubangijinka ana ƙara jaddada cewa alkur'ani daga gurin wa yake daga gurin Allah maɗaukakin sarki ke don haka ka bibi wannan abu ka karanta shi ka yadda da abin da yake ya zo a cikinsa na labari ka yi aiki da abin da yake cikinsa na umarni abin da aka yi maka hani ka yi ƙoƙari ka hani da shi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya rahama cewa a cikin tafsirin Saraddul Azhar utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ay alqur'ana wa'mal bihi ka karanta kuma kai aiki da shi wala taltafit ila ma yaquluna kada ka juya ka kalli kada ma ka damu da maganganun da suke faɗa cikin dangin maganganun da suke na musguna maka na gaya maka maganganu marasa daɗi daga ciki iti bi qur'anin ghairi hadha aw baddilhu ka zo mana da wani alqur'ani wanda yake koma bayan wannan wannan kan ba mu ji mun gamsu za mu bi shi ba wannan bai mana ba tsarin bai yi ba hukuncin ba mu ji za mu iya bi ba kawo mana wani alqur'ani sai malam ya alakanta wannan magana da umarnin cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitab manta da maganar su karanta abin da yake na alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar maka da shi kuma wanda umarnin da Allah ya mawa manzo sallallahu alaihi wasallam na ya karanta alqur'ani kuma ya bibi ma'anoninsa a wurare daban-daban a cikin alqur'ani utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salat ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن نزل صلى الله عليه وسلم يتبت بشيء جاء بند أكمي أمرني شيء فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين da haka ashe manzon Allah Allah ya mai umarni daban-daban ko ce a wurare daban-daban da cewa ya bibiya alkur'ani kuma ya karanta sai ya aiki da shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ya yi wannan aiki da Allah madaukakin sarki ya yi masa umarni da shi Allah madaukakin sarki ba kadai manzo sallallahu alaihi wasallam ya mawa umarni da ya karanta alkur'ani ko ya bibiye sa ba har waɗanda suke al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam an musu wannan umarni kuma cikin hanyoyin da Allah yake mawa bayansa umarni ko ya kwaɗaitar da su ko ya zaburar da su akan wani al'amari da yake so su kasance a kai ba wai kaɗai ana cewa yi ko bari ba wani lokaci sai a ce ka yi wani lokaci ka ce ka bari wani lokaci a faɗa maka illar abu in ka aikata shi wani lokaci sai a faɗa maka alkhairin abu idan ka aikata shi cikin wannan hanyoyi din Allah madaukakin sarki ya kwaɗaitar da bayinsa waɗanda suka yi imani da shi na ga wani roro da za su samu cikin karanta alkur'ani innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur a cikin karanta alkur'ani shi na hasara da ake kirga faduwa ko fargaba a ciki rukunkumi alkur'ani da bibiyarsa babu abin da yake gadar maka sai samun tabbas da cewa sakamakon da Allah madaukakin sarki ya maka alkawari dan haka alladina atainahum kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi Allah ya shaidi bayansa waɗanda yake an aiko musu da littafi wani littafi alƙur'ani suna karanta sa suna bibiyar sa irin karantawa da bibiyar da take ta cancanta a yi mawa wannan littafi din to za su samu kyakkyawan sakamako Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin su la mubaddila li kalimatihi babu wani wanda zai yi musanye babu wani wanda zai canja abin da yake yana a cikin alkur'ani ai la ahada yastati'u an yughayyira kalimatillah babu wani wanda ya isa ya canja kalmomin Allah madaukakin sarki sai ya zo ya jirkita ma'ana ko ya zo ya zare wancan ya cusa wancan ko ya zo ya kawo labarin da babu shi ko ya zo ya kawo hukunci da babu shi ko ya zo ga abin da ake nufi na ma'ana amma ya yi kokari sai ya canja wannan ma'anar ya mai da ita zuwa kaza ko ya zo ga abin da Allah ya hukunta ya ce wannan ba haka bane ba ga abin da ya dace a yi ko kuma ya zo abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari a cikin alkur'ani na ayoyin da suke tabbatar da samuwarsa na ayoyin da suke tabbatar da isarsa da buwayarsa na cewa ga abu kaza zai faru sai abu kaza ya faru sai abu kaza ya faru kawai wani sai ya zo saboda molan kadan ya ci ya ƙoshi Allah ya ba shi lafiya sai ya ce kai wannan abin da aka faɗa akwai gyara ba haka bane ba ai nesha ta tabbatar da ba haka bane ai gashi mun yi bincike mun yi research mun gano a lab mun yi kaza mun yi kaza wannan abin da aka fara ba haka bane ba zai taba zamowa haka ba la mubaddila li kalimatihi babu wanda ya isa ya jirkita abin da Allah madaukakin sarki ya ambata na kaddararsa da kuma abin da yake da hukuncinsa yau الله عليه أشكين تفسيرا سيكي شيوا في قوله لا مبدل لكلماته قولان أشكين ما أنا فإن الله مدى تكون لا مبدل لكلماته أقول مغنغن ما لم يجد بيو نفرق لا يقدر المفترون على الزيادة فيها والنقصان فيها ولن سكي ما سكاجي ما سكري ما سكارا وميا جشري بس إسا سكارا ولي أبواكا أبين بيكينا القرآن yana nan kowace ne ka canja sai Allah ya fallasa ka ya tuna ma asiri duk abin da za ka yi Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lallai mu ne muka saukar da wannan ambato din nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma tabbas lallai mu za mu bashi wata kariya za mu kiyaye sa da haka wani sai zo ya kutsa ya kawo canji bai isa ba ma'ana ta biyu la kulfa li mawa'idihi wa la mughayyira li hukmihi malam yace babu wani wanda zai zo ya kawo sabanin abin da Allah madaukakin sarki ya alƙawaranta a cikin alkur'ani yace shi zai faru in ma kin zo kina wani aiki na gari in ma kina kaza duk ba a nan bane ba a zuci ne ko baka yi aikin na gari ba za ka Allah da zuciya yake aiki wa yace miki Allah yace innal ladina amanu wa amilu salihat kada ki saba abin da yake a cikin alƙur'ani da ko kin faɗa ko mi yanda wannan farfaganda za ta yawo a cikin mutane ko mi yanda wasu za su karbe ta wallahi ba za su canja abin da yake hukuncin Allah ba domin la mughayyira li hukmihi ba wanda ya isa ya jirkita abin da Allah madaukakin sarki ya shi sa al'allama Muhammad bin Salih bin Usaimin rahmatullahi alayhi fa qawluhu la mubaddila li kalimatihi hada yastati an yubaddila kalimatihi lal kawniyya wal shar'iyya ba wanda ya isa ya jirkita ya canja ma'anar alkur'ani da saƙon da yake cikin alkur'ani ta cikin dubban abin da yake ko ne hukuntawa ce ta yau da gobe tsarin rayuwa da ƙaddarar da Allah ya nufa za ta auku ko kuma abin da yake na hukunci ne na shari'a wannan ma duka ba zai zamanto ya auku to anan gurin wasu za su iya cewa to ai gashi muna ganin wasu suna hukunci da abin da ba alkur'ani ya kuma abin zai dace da la mubaddiyal kalimati wasu sukan zo su kawo su cin karo ne to ta su da la kalimati sai malam yake cewa wa amma shar'iyyatu fala ahada yastati'u shar'an an yubaddilaha hukunce hukunce shari'a ba wanda ya isa ya jirkita su wan nafi huna laysa nafyan lil wujudi korewa a nan gurin ba ana nufin korewa ba ce ba ta cewa wai ba za a samu waɗanda za su walakin nan nafiya huna lil imkani shar'i abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a nan da dawo baddare da kalmati ai ba wanda ya isa ya canja hukuncen hukuncen Allah canji wanda yake zai gadar da aiki ma'ana ko da sun zo sun yi magana da bakunan su sun ce bai kamata a ce hukuncin kaza ba dan me za a ce kaza su zo gender equality wace ce duk fada suke da baki ya canja abinda musulmai wanda suka imani da Allah suke bi ya canja abin da Allah ya alkawarta za a samu na sakamako bai canja ba haka ashe maganar Allah gaskiya ce la mubaddila li kalimatihi babu wanda wani wanda yake zai canja kalmomin Allah madaukakin sarki saboda kamar yadda malam ya ce li anna akhbaraha sittun wa ahkamuha adl abin da yake kunshi a cikin alqur'ani na labarai gaskiya ne abin da yake cikin sa na hukunce hukunce cike yake da tsantsar adalci fala yaqdiru ahadun an yubaddila sidqaha kadiba wala an yubaddila adlaha jawra wa hadha alladhi dhakarahu huna jaa mubayyin fi mawadi'a ukhra ukhra mawadi'a ukhra malam yace ba wani wanda yake zai canja abin da yake na gaskiya alqur'ani da abin da yake ƙarya ba wani zai canja wannan adalcin da Allah madaukakin sarki ya cika hukunce hukuncensa da shi ya kawo abin da yake na zalunci ne kuma wannan ya zo a cikin ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi inna nahnu nazzalna ذكرى وإنا له لحافظون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله سيما زال لا يتي مسلمين قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ba ni da wata dama ta jirkita alkur'ani da canja shi yanda aka saukar min ya rage ku bi sa a yanda yake ko kuma kar ku bi amma ba ni da wata dama ta canja alkur'ani Allah shi ne kaɗai yake da damar da zai canja hukuncin da ya sanya a cikin alkur'ani gabanin rufewa baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzilu qalu innama idan Allah madaukakin sarki ya canja hukunci ya janye wata aya aka kawo wata ko kuma aka bar karatunta aka canja hukuncin sai ka ji suna cewa to ai dama kirkira yake da gurin sa shi sa gashi yana canja bayan kuma su ne suka ce a canja musu amma an canja saboda bai dace da san zuciyarsa ba sai su ce ni kirkira akai Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha duk sanda zamu shafe wata aya ko kuma zamu mantar da wata aya to muna zuwa da wanda take tafi ta alkhairi ne ko kuma wanda take kamar ta amma ba ma kaza ma'ana duk abin da Allah madaukakin sarki ya canja din nan to ya canja ne da abin da yake mafi alkhairi akan abin da yake an aiko tun farko din ko kuma abin da yake daidai da wannan ta fuska alkhairi Allah ya ga wannan shine yafi maslaha ga bayansa sai ya sanya wannan ya kasance a kai da haka la diyar kalmati duk yanda kalmar tabdil za ta zo miki canjawa jirkitawa juyawa musanyawa babu wanda ya ise mawa kalmomin Allah madaukakin sarki wannan karan tsaye domin ya ba su kariya ta musamman tun da zo masu ɗauka suna ɗaga min hannu saboda yanayi da lokaci da haka insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki mai kowa ne kuma ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe za mu tashi walan tajida min dunihi multahada sai kuma mu dora akan ayoyin da za su biyo baya abin da na faɗa Allah madaukakin sarki ya sa mu amfana da ni da ku baki ɗaya mu tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure ko tutuwan harshe ko raunin fahimta Allah madaukakin sarki ya fi min ya kuma nusar da mu wannan kuskure سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته